له وأشهد, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله أتيق بدك راتم ولتأتي نشره السنة na imamu al-barbahari rahimahullah kuma muna karatu ne a matsala ta 145 a inda malin ya kawo cewa in ka ga wani yana zama tare da yan bid'a to ka gargade shi ka hana shi zama a cikin su bayan ka faɗa mar ya fahimta ya gane kuma sai ya ci gaba da zama a cikin su to kai ka nisance shi ma'ana ka daina alaka da shi kar ka zauna da shi domin zai iya nasar ma kai ma da bidar ba tare da ka sani ya ce ka sani cewa in dai har ka faɗa masa sharrinsu da illolinsu kuma sai ya ci gaba zama da su to ka kiyaye shi ma'ana ka yanke alaƙa da shi domin ya zama mai bin sun zuciya domin duk musulmi na kirki shine yayin da aka faɗa mar cewa ba kaza ba kyau ga dalili a ƙur'ani ga shi a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ɗauka zai aiki da shi amma bayan an faɗa mar ya fahimta ya gane kuma sai ya ci gaba da yin abin to haka yi wajibi ne kai ɗin sai ka daina alaƙa da shi tunda alaƙa da mutum na ba dole ba ne a yi ina fata an gane sai a zauna kawai a haka yau to mun karanta inda malam ke cewa yana magana akan su ɗan bidi'a sun kasu kashi biyu daga cikin akwai masu bidi'a a cikin aƙida kamar mu'tazilawa da jahaniya ko kuma akwai masu bidi'ar su a cikin ibada ne suna ibada ne suna son ibada amma abin da suke na ibada na bautar Allah din bid'a ne ma'ana ba su da nassi ko dalili daga Allah ko manzo cewa wannan abun ayi shi a matsayin ibada yace kamar suwa yace kamar wasu daga cikin jahilan sufaye sun dauka cewa suna bautawa Allah alhali kuma da ga mutai tona abu na bauta in ka tambaye su me hujja akan abu kaza da kake yi babu hujja sai ce maka ah to amma ai ibada ce ai bauta ce kamar da ɗaya daga cikin magabata ya ga wani ya shigo masallaci yana zaune shi tabi'i ne babba sai da bin musayyib rahimahullah sai wani ya shigo masallaci a sunnar manzala in ka shigo masallaci da alwala a jikinka to kafin ka zauna kai na fula raka'a biyu zaka shi yana shigowa sai na fula raka'a biyu sai ya sallama kuma ya ƙara tashi ya ƙara kawo raka'a biyu sai ƙara tashi zai ƙaro ta biyu sai shi malamin ya ce da kata mana me kake yi ya ce nafila nake sai ce a manzan Allah abin da ya faɗa game da nafila in ka shiga masallaci ne kai guda biyu sai ka zauna ka gama to da yake dan bid'a dan bid'a ne sai ta musu yanzu aka ramaka Allah kana ga Allah zai mun azaba dan nayi sallah aga ai sallah sai ta musu a'a shi kuma da yake malamin malami ne ko ya ce Allah ba zai maka azaba don ka yi sallah ba amma kuma Allah zai maka azaba saboda ka saba wa umarnin manzansa kuma shi umarnin manzo din a cikin komai ake so ka bi shi iya abin da manzon Allah ya bada iyaka to idan ka ƙara da gangan ko dan neman lada to ko kai iri ɗayan ka aikata bid'a mama amma da dinka samu lada sai maka samu zunubi kuma an samu wani shi ma daga cikin yan bid'a na lokacin zai yi tafi aikin haji a garin madina a madadin ya shirya kayansa ya tafi can abaru alikenan wanda ake daukan ihrami na mutanen madina masu zuwa aikin haji ko umara daga masallacin manzon Allah zuwa wurin akwai dan tazara mai dan yawa haka kawai sai shigo masallacin manzon Allah anan ya sa hiramin sa na aikin umara daga masallacin annabi yayi kawai sallarsa ya ce kawai da kama aikin umara man malik ya ce masa ya haka ai manzan Allah ba haka yi ba sai su ya imam malik ne laifi yanzu hiwancin masallacin da ake zuwa ɗauki haramin ai wannan ya fi daraja tun da nan masallacin annabi ne kuma yanzu kawai na ɗan ƙara wasu ɗan kilomitas ban can ɗin na dawo da shi baya kawai in yi laifi to da'iman ɗan bidiyar haka yake haka ba hujja ke da shi a ƙur'ani ko hadisi ba amma shi kiyasin kansa ya bashi cewa wancan masallacin bai kai na manzon Allah daraja ba kuma haka ne bai kai daraja ba to da shi bari ya dauko nashi ihramin a masallacin manzon Allah din yana ga kaman yayi abin da ya kamata a burge ma sai ce masa to ai annabin da aka turo ya kawo shari'ar ya fi ka sanin wannan amma shi bai dauki ihramin sa a a nan ba can ɗin ya tafi ɗauka kuma ya umarnin a ɗauka a can da haka imar inkarin cewa wannan abin da ya sunansa bidi'a to kuma dama suka ce malamai in aka tambaye ka menene bidi'a me bidi'a dan da yawa daga cikin mutane sa daukan wani abu haram ne ba sai masa bidi'a misali yanzu kida da jin kida da yin kida da yin waka da kida da raye-raye haka ba bidi'a bane shi kawai haramun kai tsaye haram ne shi to me bid'a shine mutum ya kirkiri wani abu a addini abin yayi kama da addini amma kuma ba da dalili ko hujja da zai kawo ya kare kansa cewa wannan abin addini ne yace ayi shi ba shi da hujja ina ba an gane kisa manzo ke cewa man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya karo wani abu a cikin wannan al'amarin namu iya umarnin da na bayar da wanda Allah ya bayar sai ya karo wani abu ya kirkiro to fa huwa raddun an maida masa a wani lafazi kuma yake cewa man amila amalan duk wanda ya wani aiki da sunan ibada yake yi dan ya samu lada a gun Allah amma shi aikin da yin kuma laisa alaihi amruna babu umarnin Allah babu na manzon Allah a ciki to komai kyan aikin fa huwa raddun an maida masa kisa duk abu inda sunansa ibada to dole sai ka zamu ka hada masa abubuwa kamar haka idan to kaya abun dan Allah kuma idan to kaya abun yadda manzan Allah ya ce a yi to sai Allah karɓa ya baka lada ya masa kamako amma komai kyan abun inda ka yi shi da jiyar ibada ce kuma Allah ba ne ce a yi to ba za ka samu lada ba hasali ma mai bid'a kamar yana cin gyaran manzan Allah ne suka ce malam kamar yana cewa ne a aikace ai ga wani aiki na lada amma manzan Allah bai yi ba bai faɗa mutane ba ni na gano shi a yi kaga wannan ai cin zarafi ne kuma ka nuna manzon Allah bai ai bai abin da ya kamata ya baki haka mutun ya kiyaye bid'a Allah bangije ya kiyaye eh to kaga zamu tayi likita nani mimman hum mubtadi'a fil ibada aw kanat bid'atuhum fi ma hudun dalika ko kuma kashi na uku ɗan bid'a ne da suke bid'ar da ita kuma bata kai waccan ba ba ta aqida bace ba ta ibada bace ya ce wal bida'u ita fa bida'a taktali ta kasu ne kashi-kashi ya ce wa kulla ha sharru amma dukkan bida'a ce sharri ce in dai sunan abin bida'a in ka gane menene bida'a shine a kirkiri abu dai a addini yayi kama da addini amma kuma addini bane don babu hujja da Allah ya ce ayi ba manzon Allah bane ya ce ayi sai wani kama kuta to ai kuna cewa muna bid'a suna bid'a to ai yanzu qur'ani ma a zamanin manzon Allah babu littafi su kutun mai suna qur'ani kuma haka ne babu ko to haga sai ce maka to na hada shin da aka yi a guri daya a zamanin sadawa bakari da kuma sake rubuta shi a zamanin sadana usman sai rinka ce maka cewa to ai wannan ma bid'a ne sai ka ce masa ba bid'a bane saboda manzon Allah san da yake raye lalle ba hada Qur'ani a guri daya a cikin littafi ɗaya son sa Qur'ani ba amma ya bada umarnin ana rubuta shi ina fata an gane ko manzon Allah ya bada lasisi ya bada lamari cewa sahabban nashi guda hudu in suka kawo wani abu wanda shi manzon Allah da yake raye bai kawo abun ba su suka mai da shi zan to shari'a aka karɓe shi to ya zama kamar sunnar manzon Allah da za ka gane wannan shi ne hadisun irbadu bin sariya to hadisun da kowa ya san shi haka ƙarshe sai ke sauce irbadu bin sariya ya ce innahu manya ishminkum fasira ikhtilafan kasira duk wanda ya tsaurare a cikinku zai ga sabani da yawa a cikin addini to ya manzon Allah menene maganin sabani ta ce fa alaikum bi sunnati ku dai ku riko da sunnata sunnatul khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin min ba'di da kuma sunnar halifofi na shiryayyu masu shiryar wannan wanda kuma ittifaqan a gurin malaman sunna sun tafi akan cewa wanda suke jagoranci al'umma a bisa tsarin manzon Allah sune halifofin nan guda hudu sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali kaga waɗannan manzon Allah ne ba su dama da lasisi in suka kawo wani abu kuma karɓe shi a zamanin sabai suka ce ya zama shari'a to kamar manzan Allah ne ya ce a yi shi to haka wannan shi ne hujjar mai cewa ire-iren waɗannan wai a zamanin a manzala ba a yi ba kuma yanzu gashi ana yin sa suka ce to ai manzala ne ya ce abu umarnin waɗancan su hudu kai kuma naka da kake yanzu ka kawo dalili na ilimi da ya tabbatar da cewa manzala ya ishara ma a yi shi tun da babu ya zama bidi'a kuma kome kyansa kuma ita sharan bidi'a shine mai yin bidi'a bai saka cuba ba saboda yana bidi'ar ne a cikin masallaci ya ɗauka ma cewa addini yake a shekaru kamar talatin ko zuwa talatin da wani abu farin fitowar mandiri nan kasar kaga an ɗauki cewa mutum ya zauna a masallaci yana begen manzan Allah ya halatta har ma ɗauki wani abu yana ɗan bugawa ko ba haka bane tare da cewa lokacin ma malamai sun yi masa inkari sosai shi wanda ya kawo wannan abun nan kasar ta amma yanzu fa haka daga dulsar wancan ɗan ƙanƙanin sai haifar da wannan bala'in da ake cikin sai a ɗauko manya-manyan ganguna na zamani piano wasu irin fasiku sun kai goman wannan katin-katin a jera duk an gwar ba za ku zai ake faɗa ba a ta kiɗa ana waƙa wai yaban manzan Allah ake kuma wai lada ma zai samu ba shi bane bidiya to shi ne sharin bidiya to shi zai tuba yanzu wannan shi gani yake ma aikin Allah yake yi gani yake wannan abin da yake Allah yana so lada za a bashi zai samu karɓuwa gun Allah to kaga shine bid'a yasa tun ta fito karkan kanuwa kawai halaka ta ake a hana ta haramta ta in aka bada kofar da kadan sai ta haifar kuma da wata gagari ma katuwa wanda yake kada mandiri na wancan lokacin da ya halatta shi to dan me zai zo yanzu kuma ya ce musu wannan gangar katuwa ta zamani kuma haramta me hujja a duk kida kida sunan sa kawai to shine sharri amma su abun su ibada ne da ga ga amsatansu akwai mandire manya-manya za ga shugaban ma tafiyar tasu ana karatu zai ɗauko mandire ma na bugawa ya su sai kuwa ya buga karatu ake haka da mutane an tare sai ɗauko buga mandiri har yana ƙoƙarin halatta mandiri ma ta hanyar ayoyin ƙur'ani to haka wannan shine halaka sai sa duk wata bid'a kawai haramun ce kisa mun daga cewa kullu bid'atin dalala duk bid'a kawai bata ce mutum in ka san abu kaza bid'a ne to ka nisance shi Allah tsare imani yace wal bid'atu taktalifu wa kulluha sharr la yatasahalu fiha ba a yin sauki a gurin bid'a in dai bid'a ne abu to ba a cewa bid'a ne daga cewa da kawo mutane cewa wai ai akwai abin da bid'a ne kuma wai hasana saka zance ai bid'a ce hasana ba bid'a hasana a addini ko sai wani ya ce maka ai zamanin usaidina umar ne aka fara yin sallar tarawi da ake da azumi a tara mutane da limami guda daya a zo ai sallah a taru zamanin manzon Allah ba ya haka ba suka ce a ya manta ne ko kuma bai sani ba ko kuma son zuciyarsa manzon Allah yana raye da azumi ya fito yana nafilarsa a masallaci sahabbai biyu ko ku suka ganshi suka zo suka jona mar akai nafila da su aka sallame aka gama washe gari sai labari ya haɗu a cikin gari cewa ai zai mun sala tare da manzon Allah to kai zaka zauna ne har kuwa sai fito kenan zaka sai adadin ya ƙara ƙaruwa mai yiwa a farko a daren farko mutum uku ne ko hudu ko biyar dare na biyu da aka zo akalla mutum goma talatin ko kaza manzala kuma yi musu sallah aka yi limanci kaga me kenan ya halattar da abin kenan da aka aka ƙara labari ƙara tafiya cikin garin madina ai jiya mun yi sallah ta nafila tare da manzan Allah da wane da wane da wane da wane to ba shi kenan gari sai ɗin goma gaba ɗaya dare na uku ko na hudu in ji marwa tari suka ce sai masallaci ya cika makil ya matsi aka cika jankam ana jar manzan ya fito a yi sallah manzan sai zaman sa a gida bai fito ya yi sallah da mutane ba suke ɗaga murya ya manzo Allah fito ayi sallah ina jin su assala ya rasulullah ya rabu su bai fito ba sai fitowar da ake sallar asuba yana fitowa kawai sallar za a shiga aka shiga sallah gama ce to na ki fitowa ne na muku ne limancin dan ina jin tsoron kar ne limancin yanzu a zo ayi jam'i kuma Allah sauko da wahayi cewa ta zama wajibi sai an yi na fata kun gane kaga tausayin da yake na al'umma kayi azumi ka gaji ko kuma a zo a ce sai kayi sallar tarawi irin ta manzo Allah kaga abin sai gagari mutane kuma a ce wajibi ne sai an yi to tausayin sai ce sai ki fitowa da haka dai kowa zai iya a gidansa to yanzu manzo Allah kuma ya rasu kaga babu jin tsoron cewa a shar'anta abu amma dama da yake raye yayi sallar tarawih kuma an yi tare da shi me ya hana shi ci gaba da yi shine tsoron kar Allah saukar da wahayi cewa ta zama wajibi akan al'ummarsa domin shi a karan kansa sallan nafilar dare kiyamul lail wajibi ne akan sa yasa ubangiji ke cewa wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda haka shi an shar'anta mare rika sallar dare sallallahu alaihi wasallam amma haka sauran mutane fa sallah ce Allah ya san cewa daga cikin su akwai wanda yake ya tafi kasuwanci wani ya tafi jihadi wani kaza kaza kaza saboda kawai fakara umma ta san kowa iyali da zai dan samu dama in ka samu kai akwai lada in baka yi ba masha Allah duk wani sallar isha a cikin jam'i ya je kwance su a gidan shi bai hululu ba ya kwance ta sunar manzon Allah ya tahi bai tashi ko ina ba sai fitowa asuba za a rubuta ladan ya sallar dare duk akwai wannan maganganun hadisi to kaga ashe wannan da ake ba bid'a bane manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya bi ci gaba da yi ba tsoron kar a wajabta mutane ta suna fakewa da ire-iren waɗanda ya kasance maka a to ai kai malamai da suka rena ku ai kaza kaza ma ba zamanin manzon Allah ba gashi kuma yanzu ya zama kaza kaza kaza to duk abin da suka kawo sai malaman suna sun musu raddi na ilimi to amma su kuma sai suna jin tsoron ai karan bata karfe ko ai gaba da gaba sai dai tara mabiyan su a nugure ta faɗa abin da ransa yake so yawa Allah tsare imanin da aka da bid'a ce ba a yin sauki akan bid'a wala yuqalu hadhihi bid'atun yasiratun ba a cewa ai wannan yar bid'a ce kadan kawai ba damuwa a yi ta a'a in dai bid'a ce ka sani to haramun ne ka aikata ta na fata an gane in dai abin bid'a ne ka san bid'a ne ba wai baka sani ba to haram ne ka aikata shi kuma gangantar sa babu sauki a cikin bid'a yace li annaha kashararati minan nari ai misalin bid'a shine kamar tartsatsin wuta da yake tartsatsa in aka hada wuta ta hadu ta hadu sosai bayan ta tana tartsatsi ban lokaci to irin wannan tartsatsin in ya tsalle zaka ja kama wani gunda ba na wutar ba in ya samu kamar yayi kuma zai kama da wuta ba haka bane ko ka samu garwashin da ya ce kore zai tashi akwai ta ce bai tashi wani lokaci ko gaushi ga wanda in ya cuta na tashi yau ana samun daga yana tartsatsi to irin wannan to shine matsalin bid'a in ya tsarto ni guri aka bar shi ba kashe shi ba saboda dan kadan ne zai su gaba da me ruruwa sai zama gobara gaba da. asalin abun galibin gobara da ake galibi ai tana tashi ne dan abu ne dan kankani da a ce wani ya gani Allah bai kaddaro bala'in ba da ya taka ta da kafarsa mata wuce ko ba gama ne to ba gani ba to Allah sa sai an yi kaza da kaza san ga biya ruru ya kankace mai kawai ya zama bala'i sai dai a ja nemo masu kashe wuta to asalin bid'a ta haka take da haka ba a rena bid'a inda kaga bid'a ka kunisance ta yasa ta shiga komai da komai to ba za ka gane ta ba kuma sai kana yin karatu za ka fahimci wannan kaza bid'a ne wannan kaza kuma sunna ne yace idza turikat in aka bar wannan dan kadan na wuta din a harakat ma haulaha sai ta kone duk abin da ke gefanta ko zaga lokaci ai da irin wannan lokacin hunturu wani fa kawai irin yan taban nan ne zai kashe taban sa bata mutu ba sai jefa a wani guri taba gaba ɗayanta zaka iya murjita da hannunka kanta din ka murje zafi da dan kadan ba ni mai ba ko to amma haga barinta za ta fada kan wani guri ba wanda ya gani sai ta zama mai tana ana iska sai daga taru kawai zama wani bala'i shi ke kai sa ce ta bidiya kamar irin wannan abinci ya ce wa iza ne budirat wa fiat saliman nasu amma da aka yi gaggawa a kashe ta to shi kenan mutane sai su kubuta kai za ka samu ƙasa da musulunci ke da gata to suna yin mataki mai ƙarfi akan yaɗuwar bidiya mataki suke ɗauka ba sa wasa da bidiya a hukumance kuma Allah tsare imani yace min shariha ko daga sharinta yace albid'u hakaza to wannan shine misalin bid'a fa alal muslimina an yuhadhiru min almubtadi'at yace to wajibi ne akan musulmi fa su kiyayi masu ɗan bid'a wala yahsinu biko ne wala yuhsinu bihim azanna kada suna musu kyakkyawan zato ma'ana karkana ganin cewa ai ba na damuwa ai muna tare a guri ɗaya muke a wannan ɗan bidiyar shari'ar kanuwa a ba wani problem to wannan illa ce za ka ga yau da gobe kai ma ka ɗauki wannan abin ba laifi ba kuma ana nan da za a ƙaro wani abin daban sai ka kai ma ka shiga layi shi kenan kankace ne ka sa kanka a cikin bala'in da ba za ka iya fitowa ba kuma suka ce malamai ita fa bid'a din da take to kamar in mutum ya dauke bid'a guda daya to kuma zai jefar sunna guda daya ne domin babu wani abu da yake bid'a ne face akwai kishiyarsa kuma a sunna to yayin da kuma mutum yake wannan bid'ar guda daya to haga sunnar san ta manzo Allah kuma ya jefar da ita in ya ƙara bid'a ta biyu ya bar sunnoni biyu in ya ƙara ta uku haka da rika tafiya har sai a waye gari gaba ɗaya sunnar manzon Allah ma ya jefar da ita wannan ne yasa manzon Allah ya magana cewa ai musulunci ya fara gari a matsayin kamar wani abu sabu wani abu bako fa sayaudu gariban kuma yau da gobe zai waye gari musulunci ya zama kamar bakon abu yanzu ka dawo da karatun sunna na gaskiya ka ce za ka yi aiki da shi ɗari bisa ɗari to mutane da yawa su saka cewa kai wani negative ko ai wannan ai ai ban san ma me zan ce masa dan boko ce maka wannan extremism wai mai tsananin addini saboda ka ce sai an bi manzon Allah shi kuma dan gama gare sai ka ai wannan tabani ka ji hadisi kenan shi kuma ka faɗa ya maka hadisi akai kai wannan ba a higa da cikin harkoki fa da ya zo zai ce muku abu kaza haramun wai kana kokarin ka hana sai shiga wuta to su ka musu da shi akan ba ina fata kuna ganewa kina suka ce malamai in kana son tsira to koman ka duk motsin ka da zaka yi a duniya manzon Allah yayi irin wannan to ka je ka kalla ka karanto ka nema ka tambayi malaman sunna ya ya manzon Allah ya abu kaza kai ma sai kai irin wannan abu kaza ko ba shi bane neman aure zaka yi to kai nema kan sunna kai ne za ka yi auren kai na sunna aurarwa za ka yi kai na sunna aihuwa aka ma ka yi sunna mutuwa aka ma ka bi sunna siye za ka yi ka bi sunna sayarwa za ka yi ka bi sunna dukkan zalla ya kawo akai kuma ya magana akai har ya addu'a mai daɗi akan mutumin da yake da in zai siya kayanka yana da sauƙin ciniki in kuma shi zai siyar mahallau yana da sauƙin saidawa haka duka sunna kenan ko an mutum zo muka tsayawa sai nawa wannan kaza me gaskiya kaza a gaskiya ne to gaskiyar guda nawa ce ko kuma yake tafiya to shi sa sunna aba ce mai kwaɗi kuma aba ce mai wahala ba ta da sauƙi gaskiya in ka bidin za ka rika jin daɗi kai a ranka amma gurin yin aikin sai ka yi fa bara'a da kusan kowa ma za a ma angwama iri-iri amma tun da ka san kai dan Allah kake kai kai kayanka sai kaga an wagara zaka shi dai wani wallahi ya huta wallahi tallahi ya huta kaga shi ba ruwansa daga an tahi kaza kawai ce maka sunna kuma ka kai cikin sauki amma mun daga duwan al'adun sun cinye yanzu mutum zai auren yarsa shi ya shiga uku uwar ta shiga uku wanda zai auren ya shiga uku ɗan biki ma sun shiga uku kowa a cikin uku da uku ta me zafi saboda me an ƙi bin sunna ba shi kenan ba ya zo neman aure an gama me kaza kaza an kirya mutumin kirki an gida me yake so ka sadaki nawa kai abin da ya dace kalas ko ai ga manzon Allah a Madina a zaune sahabi zai aure manzon Allah bai sani ba eh ba ka karanta ba manzon Allah na zaune a Madina lokacin fa Madina fa gaba daya ba wani babban gari bace manzon Allah zai sahabi zai aure manzon Allah bai sani ba to kaga ai sunna din abace a sai dai ga alam a shi an gwaye ba a waya annu bane fa dariya ta da an gwaye ai kuna fa za ga kalkale dariya kawai ai shi an go babban babban abin da yake hini dariya inda abubuwan sun tafi normal da ku an go ka eh dariya kawai sai fara'a kawai saboda ya san komai shi masha Allah yau ya samu ni'ima ana kwana ɗakin samari ko ya dawo yau ya zama shi ma cnc eh to kaga ya samu promotion ko eh to da kace yan bid'a ba a musu kyakkyawan zato yace au ko ina ne ko au au yaktaru bima yadhharu minhum min ba'd al-madahiri kuma kada ka rudu da wani abu da yake faruwa a wurin su na wasu abubuwa misali ka taba ku labarin wani abokina yace shi duk ƙungiyoyin addinin Najeriya sun mishi amfani. Ya ce musamman ya sa, ya ce mutu kaga ita ɗari ɗa, dagewa a kan ibada, ko da babu hujja. Ya sa ya ka faɗa yi. da to na ji daya sai to saiwa izala su kuma izala ko me za a yi sai an nemo hujja manzon Allah me yace ya yace ayi su kuma kazafa kowanne ya rinka faɗa abubuwan su to abin da ake nufi shine in ka ga mutum ya dage da ibada amma akan bid'a kar ma ya burge ka abin tausayi ne shi abin ka tausaya mar ne da nake wannan maganar yanzu wani daga yin sallar magariba yake zaune abun da yake zaune yana yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya bashi matsala shine lafazin salatin ba wanda manzo Allah ya karanta yake yi ba ya dauko na malaman sa ne kuma ya sha jin cewa ga na annabin amma ya kiye bi shi nashi zai bi na kungiyarsa to har ya shiga cikin masifa kai salati kwaya ɗaya irin na manzan Allah ai kafu wanda ya guda miliyan ɗaya ne wannan na wancan hayaniyar kuma kuma kyakkyawar domin suka ce ai ai ibada shine duk kyakkyawar niyyar ka agun ibada kai dan Allah to kuma sai kai almutabu atar rasul yaya manzan Allah ya ce ai in kai ba irin nashi ba ko kana da ikhlasin niyya ba za ka samu ladawa saboda shi Allah ya turo kai koyi da shi haka manzon Allah ubangiji ta ko yace wa ma atakumur rasul fakuzuhu a wata aya ce man yu'ir rasula faqad ata Allah a wata aya ce wa in tu'iu tahtadu duka saboda an nuna maka matsayin manzon Allah yasa ko me zaka yi sunan ta ibada to dole ka samu cewa manzon Allah haka yace ayi ko kuma shi haka yi shine sai Allah karba maka to za ka ce kada ka rudu da ganin suna da wani abu na ibadoji wa ya ƙuluna har suna cewa ha'ula'i ahalul ibada ai su wa'annan mutane ne masu ibada ha'ula'i ahalu taubatin har a rika cewa ai su wa'annan mutane ne masu yawan tuba ha'ula'i ko yu'arriquna alqulub ai suna saka zuta ta yi sai taushi saboda za a baka wani wuri dai saka kai ko kamar da yi wani maka taba yi da wani ma ya ce mun wai zai saka na ɗariƙa in ce ta wace ɗariƙar wace a ɗari ukala kala ne ko to wace ya ce ɗariƙa kaza in ce to sai in ce jo ya ne higanta mai ake cewa sai ya ce a ai kawai in kai kaza da kaza faɗa musu abubuwan shi kuma za ka riƙa yin lazimi iri kaza kaza kaza kullum da safe da kuma da asalin to masha Allah sai misa za a yi su tato ai dai an samu ne a cikin Qur'ani tato alhamdulillah haka ne ko tato ni kaga inda muka ta matsala da kai shine kai yanzu shehunka da kake masa biyayya ne ya baka wannan muridin idan kana yin muridin ji kake a ranka cewa shehunka ne fada kake ni kuma ina ina da muridin da ni ma nake yi wanda manzon Allah ne ya ce min nayi idan ina yi ina ji a raina cewa manzon Allah nake wa da'a to ni da kai yanzu kowa ya gaba da mai gidansa ka yadda ne addu'a ya ce kamar ta kai ka haɗu da shuhunka na ɗariƙarka ni ne addu'a game da manzona mu tafi lafiya ka da mutu a tafi haka ta hatu ai mu ɗin manci a ya za a ce maka ga hanya kuma ka ce sai an yi hakwana haka shi ne bambancin da ake fama da shi to shi ne bambancin kisa duk abin da za ka dole ya zanto ba za ka samu nutsuwar zuciya ba da Allah yake cewa allazina amanu wa taqma inna qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah taqma innal qulub to zikirin Allah da ke saka samu zuciyarka ta yi laushi ka ji ka samu nutsuwa din to sai fa kai irin lafazan da manzon Allah ne karanta ba kai za ka kirkiro ba na fata kun gane za ku ta ji ana karanta hadisi sai da na babakarin ba kureshe ne abokin manzan Allah ne tun lokacin yarinta har mutuwa ta raba su amma bai yadda kirkiro abu da kansa ba sai ce ya manzan Allah allimni du'a'an ad'u biha fi salati ya manzan Allah koya mun wata addu'a mana da zan rika cikin sallata haka ba kirkiro waye ba sahabi zo ce ya manzan Allah ko Allah da ya saukar da ayar nan cewa cikin sutar ahzab inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sahabi ce ya manzon Allah hakika Allah ya sanar da mu da zamu rika maka sallama in muka zo mu ce assalamu alayka ya rasulullah ko to fa kaifa nusalli alayhi salatin kuma da Allah ce mi to yaya zamu ga salati yaya zamu yi me zamu ce larabawa ne fa waye malamin su manzon Allah ne ba su kirkiro fa da yarensu ba da ƙwarwarsu ba suka ce koya mana yaya zami a ruwayar hadisin bukari da muslim manzana sai ya shuru wani suka ce a cikin sahabbai bai ji fitan biyar da yi ba wasu kuma suka ce a ya ji ƙyale shi yi wasu kuma suka ce ran shi ne ma ya ɓaci ya san adam bakar bai da hasashe can an jima sai ce aina sa'ilu ina wanda ya tambaya akan salati ya ce ga niya manzan Allah ko ya ɗauka laifi ma yi to idan za ku mun salati faƙulu Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أولا الرواية in za ku min salati ta kulu haka bai ce kul ba saboda zai ana ba umar duk al'umma su wannan salatin kenan ku rika cewa sai ka wannan sigar to an samu ruwayoyi da sigogi daban-daban da ba wannan ba to sai ka je ka koyo daga cikinsu duk ka koyi ko kala ɗaya ko kala biyu ko duka ma ka iya su in kana so ka yi salati Allah ya baka lada to ka tabbatar irinsa kake amma in ka je ka ɗauko wani wala za ka je gaban Allah baka taɓa yin salati don Allah bai ce ka yi ba za ka yi za ta maka wasa ka waya koya ma na fata kuna ganewa to shine shirin bidiya za ka mutum ya kiyaye ta Allah ka tsare imanin karkana cewa mutane ne masu yin abubuwa masu zuciya ta yi laushi ya ce ha'ula ya ahalo zikirin ko ka zana cewa ka aiki malam mutane ne masu zikiri yau ne ce maka aishi wato sufu waɗannan 'yan sufayen ai suna da yawan zikiri malam to me zikiri a yadda yawa mutane sun ɗauka cewa in zauna ko mu taru mu uku ko mu hudu muna la ilaha illallah shine ana zikiri ko haka mutane da suka ɗauka farkon zikiri da Allah faɗa a ƙur'ani ma shi ne karan kansa ƙur'ani ce zikiri ne daga tun ƙur'ani ne ne zikiri kake wannan zaman da muke yanzu muke magana akan Allah ya ce annabi ya ce Allah ya hana annabi ya hana zikiri ne na fata an gane ka zauna kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim zikiri ne ka tuna abu kaza zaka yi sai ka tuno cewa Allah ya haramta sai ka bari zikiri kai na fata an gane so abu ne mai faɗi da yawa da haka ka tari kana yin wannan nau'in da zummar cewa wai zai zama kai mai ibada ne za ga to ba za ka samu ladan ibadar ba in ba kai koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ba mu ikon yin kunni yace haka zana cewa haula ahlul zikri ai mutane ne masu yawan zikiri haula'i ko yatubuna yatubuna al-usad ai suna sa mai sabo ya tuba saboda yawan zikirinsu ya ce kama yi ƙalu fi jama'atar tabalik kamar da ake faɗa game da wa'annan 'yan ƙungiyar tabalik ɗin nan aikun san su ko wasu laraba wasu mutanen pakistan suke zuwa da shekarun baya suna nan suna yada abubuwansu a kowace ƙasa a duniya suna tafiya a zaunan masalacin shi a zauna cewa za a yi kwana uku wai ana yin wa'azi ko ba ƙasan taɓa zuwa nan ma kuma ka ta ce wai waye a cikinku zai ba da kwana uku a tafi da shi wani gari a yi da'awa wata ran muka yi a ran gama lokacin na da matar da wani suka zama satan an wasu ke wannan abin nasu kawai sai ce min wai wai dole ne ma in ba da wani kwana uku sai mun fita mun je mun yi da'awa a rubuce wasu ah to me yasa sai ce min ai saboda a yada musuluncin ci ah to shi manzon Allah da ka tura matsayin annabin kowa ma me aka fara ce masa sai masa aka yi wa anzir ashatakal aqrabin kuma ya hau kan dutsen safa ina zuwa cikin hadisi ku ya kira da babbar murya ya kira mutanen makka da qurayshawa da banu hashim da kaza da kaza tukun ya faɗa musu sabon Allah ko ji to kaga ni yanzu ina yaro matashi sai in je karantar da yan gidanmu ban yi tabalik ba ban yi abin da ya kamata ba sai mu a ai kawai kaftin ta to su kuma fa wa zai karantar da su sai mu wai Allah wai zai kawo ni kawai tun kuɗi lokacin kan bai aka yana zafi sosai haka kuma ya damu ya ƙi tafiya kasan da na ce yadda zai ka in ka ɗan jin ɗan yaran nasu koya ne kawai na tun kuɗi ta yalla yalla ya na tafi saboda to galibin zama jahilai ne kuma tsantsan yar ɗan bidi'a ne za ka ji malamta suna inkarin su suna mugun inkarin su saboda yan bidi'a ne sa da aƙidoji marasa kyan munana a cikin aƙidojinsu ai dole a daina sai dai su yi a wasu wuraren da wannan abin da ya faru najeriya ba sai dai allah bane kiyaye mu da ba ta tarwaɗe ba ma waye sai zo hiba ko kai ma kana nema ka fita a lokacin allah shekarun ba na ai ba kyau alija sai sa abin ya mutu ai to haka duka waɗannan nau'in bidi'a ne to za ta musu ai mutane ne masu kaza ba sa karban sadaka za a zauna su dafa abincin su su yi wayewa din su a tashi kai amku wani mun nasiha da wa'azi to yanzu masallaci irin waɗannan nawa ne a ga shugaban da Allah ba san ya kai su ma ba a karatu ne to nawa ne kuma kake so a maka da wuce wannan da wahala ai sati lili wani bai ta yi maka nasiha ba a masallacin ka ko kana zauna ka ji wani karatun wani guma na zuwa har ɗakin ka har cikin kunnen ka dolan ka kaji ko ba haka bane to kuma to ya ga duka wayannan yan bid'a ne wai ku zauna ba za ku je ko ina ba to wace ma waya ga mu yace duka wayannan su ma yan bid'a ne yace ma da mu mubtadi'atin sufiyya fala tagtaru bihi yace matakar dai duka sufaye ne yan bid'an sufaye ne sufaye ne yan bid'a to kar ka su rude ka kar ka labu da su duk wanda ba sunna yake ba ya kira kansa sufi to samar zambiyo ka rabu da shi Allah taimaka ya sufi Allah ba da sa'a ka tsaye a kanka za ka samu galibinsu ko za su yi karatu kamar haka to ba suna karatu akan sunna ba ne sai da baka maganganu na falaloli ba cewa kar ka yi kaza Allah yana so baya so kuma ka yi kaza haka ba su ba haka sai karatunsu ba sai da ta baka labari ai an samu wani wani zinkiyakin sufi shekararsa miliyan uku da dubu talatin da uku da kaza uku tunan ranka da shi me yana ina ranka da shi to sai me tilka ummatun qad khalat ba abu lissafi kare shi ya ji rayuwarsa kai ma kai taka a zauna abu da littafi na addini ana karantar da mutane kamar haka ba sa jura sai da ka muku labarbaru kana ga hatta manya-manyan malaman su ba sa iya karantar da littafin addini kamar haka sai da aka littafin da yake da hayaniya a cikinsa na irin aƙidinsu amma na addini ana taimaka domin duk littafin addini sai ya musu raddini suna karantawa ya sa ba sa karantawa su kun gane sai ya musu raddi ko namu da muka sani muka gada na fikihunmu da muke karantawa a halari abin da ishimawi iziya da sala kaza kaza in shi za a karanta ma sai ya musu raddi bare kuma da duniyar hadisi yasa su ba sa karantawa sai dai a taba ku labarin waɗansu shehunai waɗansu waliyai za a baka wani zikiri idan ka faɗa sau ɗaya duk sabon da kai a ranar baka da matsala za a baka wani wuridi ma an kai nisa wai shi wuridin shi yana cinye lada don haka kai ta ƙoƙarin kai sabo da yawa saboda cinye sabon baka wajen cin in baka da sabo zai cinye ladanka haka sai ga mabiyansu sai a zo baka wani wuridi a ce maka in ka faɗa sau ɗaya ladanka ya fi wanda ya karanta ƙur'ani sau dubu shida ƙur'ani fa daga bakar harnasi ta nonon karatu ne da nonon an tsawar mata hanyar daidai duk musulmi yana fara je a ranar cewa ƙur'ani tafi ne mai darza abunsa yana mutunta ƙur'ani kuma ya ji a ranar cewa babu littafin da ya kai ƙur'ani bare ma ya fi shi to yanzu ya gaba ka baka wani bayani cewa ga wata kalma guda ya ka faɗa wani zikiri kafa ɗaya ka faɗa wai kafu wanda ya kanta ƙur'ani sau dubu shida kai ga wani nau'in zikiri ma za a baka ko nafila wai idan kai kafi annabawa 70 a ba ku taba ji ba ba ku taba suna faɗa ba suna faɗa annabi fa so dama su a gurinsu wali ya fi annabi su fito ƙararren ne kamar haka suna faɗa to za a ce su arna ne za ka suke burin waɗannan shakiyan 'yan baya-bayan nan su ne masu faɗa burin sauran yaran matasa amma su asalin waɗancan manyan ba sa iya faɗa a fili don za a musu kaula sannan da nan ko amma a littattafan sa kai ke a rubuce kisa za ka ga wanda ya shiga wannan harkar to ba shi da alaƙa da ƙur'ani kuma bai damu da shi ba to ya za a baka wani abin da aka samu lada kuma ka zo kula wanda shi sai ka sha wahala haka ba za ka yadda ka yi ba so dukka galibinsu ba za ka da an tara mutane karantar su addini ba kamar haka sai da karantar da kai falala sama kai ai wannan duka ilimin zahiri ne kun damu da wani tsarki alwala sallah kana ai ilimin zahiri ne ai mun muna muku ilimin nafs ne eh ilimin ba'i na gyara zuciya haka shike nan an raba ka da musuluncin gaba daya kashi Allah ka tsare imanin mu sai duk wanda kaje yana kiran kansa da saka si sufi ne kaza kaza yace karka rudu da shi yace qawluhu wa idaratar rajula yajlisu ma ahlal ahwa'i fahadirhu idza ra'aita ar-rajula yajlis ma'al mubtadi'at fahdhirhu yatin kaga wani mutum yana zama a cikin yan bid'a to ka gargade shi li anna julko ina ne julusahu ma'ahum dalilun ala annahu yuhibbuhum zama da yake a cikin su to hujja ne akan cewa yana kaunar su yasa jiya muka yau satin ta muka yi magana ko ko gida za ka siya to ka zaka duba anguwar idan akwai irin waɗannan mutanen anguwar ya kaka gida kar ka sai gida anguwar domin kai baka hallaka ba zai hallaka ƴaƴanka wanda kuma ya sa'a hannunsa na tashi a gurin tsafe-tsafe yana samun kuɗi babu hisabi sai ta kashe mutane a rinka dabbobi a dafa abinci a tara samari ba sa siye ba sa sayarwa sun zama muridansa ƙarfi da yaji har yana ba su kuma alawus to haka shi kenan ya halaka ku ya halaka zuri'ar ku Allah ka tsare imanin ya ce zama a cikinsu hujja na kan cewa na san su ko wa ya'allifuhum kuma yana kaunarsu yana jin daɗin zama da su wa rubbama afaru fihi to yau da gobe da yake zama a cikin su yana kaunarsu to sai sun yi tasiri na wani ɗabi'a ko aqidarsa a tare da shi yasa musulunci ya hana zama da mutumin banza za ka koyi ɗabi'a irin tashi saboda ita ɗabi'a in kuna tare da mutum yana yin wani ko wata kalma yake mimita kullum sai ka ji kanka ma ka ɗauka baka sani saboda kana yawan jinta yasa ka hana ka zama ko abota da fasiki ko ba haushe ma ce abokin barawo zama da maɗaukin kanwa yana kafarin kai abokin damu guza wani malami ke cewa karka gaya mun kai waye kai faɗa mun abokananka su waye ni kuma zan iya gaya ma cewa kai waye ko ba shi bane su waye abokananka kaza da kaza da kaza ne to daga nan za a gane kai wane ne dan kamar mutum kamar jama'arsa Allah kiyaye yace wal mar'u min jalisihi haka ne ko wal mar'u min jalisihi falladhi yujalisu ahlul khairi fa hada dalilun ala annahu yuhul khaira yace shi dan adam ana masa alaka da hukunci ne da waɗanda yake zama da su kullun da kullun idan kana zama yana zama da mutanen kirki mutanen sunna mutanen kirki to wannan hujja na kan cewa shi yana san alheri za ga wani duk mutanensa in ka gansu mutanen kirki ba na sama haka ba za ga wani kuma shi duk abokanansa duk masu zama da shi galibi kawai ga sunan ne to haga ko da shi baya yin wani abu na asha dole a hukuncin cewa shi ma nasu ne zamanin sadana umar yana kalifanci aka tafi kame na yan hizba aka kamo waɗansu shan giya aka zo da su za mu su haddi bayan an tabbata kusan suna suna shan giya ga giya ga ta a baki ga ta a kaza ga ta a kaza sai suka ce a ya amir mimina wannan fawa ne wallahi bai taba shan giya ba bai taba shan giya ba eh to ku ka ku zo da shi a fara mar haddin yan shan giya me yasa ita to ai da baya sha'awar shan giya me da kake na ma yan giya ga ta da wari ga ta da tsoyi ga ta da karni kuma kana zama a cikin su sannan kuma masu yin giyar in suka yi mai suke yi tambele hauka shirme kuma kai suna abokananka ba ka jin bayani na ilimi na hadisi na sunna na zikiri na tuba ta haga ce wannan alamu ne cewa yana kaunar shan giya ko da shi bisha ba za ka sai aja masa wannan hukuncin na ce ma shi ma na san yana shan giya ya ce to ko yana miki ya ce wa ahalahu wallazi zalisu ahalu sharri wanda yake zama da mutane masu sharri fasikai hada dalilun ala annahu yu'allifu sharra to wannan hujja ne akan cewa shi ma yana sha'awar aikin sharri wa yuhibbu ahlahu kuma yana son ma'abuta sharri baya zama da mutanen kirki shi damun yi suke in ya gansa kafin qur'ani a waya ko a kaza sai tashi bar gurin me yafi so a sa kida a sa tasu a sawaƙoƙi shi ke ne hankalin sai kwanta ta wannan mutumin kirki ne to haga akwai matsala ke ya ce na muke ya ce ƙala wallahu jalla wa'ala Allah mai girma da wakata yana cewa ya ƙulu na cewa wa izara ta lalina ya ƙulu na fi ayatina fa'ari da anhum hatta ya ƙudu fi hadisin gairi idan ka zo kana tare da mutane kaga waɗansu mutane da suke mai kutsawa a wayin Allah mana suke keta addinin Allah suke halarta abin da yake haramun ne suke haramta abin da Allah ya ce halal suna yi wa musulunci cin zarafi ba kai su ba yanzu masu haƙi da fayar-fayar nan ai haka ba zama da su halaka ne ai abin da ka sani ka gada tun kan ka fara ilimi cewa halal ne daidai ne wajibi ne a gida ka san haka ne so sai suna su maka wani abin bahi da muhimmanci addini sallah ce to sallah sai ya ga dama zai domin an bashi wani wuri din yi kwadaya ba ruwa din sallama to kaga irin waɗannan suna masu kutsawa ayoyin Allah suna zagin ayoyin Allah suna cin mutuncin addini ina fata an gane ka zo gurin suna wannan hirar to ya Allah ce kai ya ce fala saka uzma'a kada ka zauna tare da su kada kana zaunawa a cikin mutane suke me ba su da aiki sai keta addinin Allah su ɗan bid'a ne shahararru sai magana akan waɗansu ba magana akan Allah da manzansa ba in hira za ka yi ta burgewa to ka hira Allah da manzansa mana sai magana sahaban manzan Allah mana me ba su da hina tarihin da za a faɗa a ji an burge ai sun yi abu na mamaki a duniya me yasa ba za ka faɗa ba amma ya tara mutane sun fi masallacin nan ana karanta musu akwai shehu wane ne a tutawi akwai shehu kaza kaza haka kawai shirme ka zo nan shine addini to kuma misali me ka kare da shi me ya ka kara maka an bata ma lokaci kai maka bata kanka lokaci to irin wannan gurin Allah ta kada ka zauna tare da su kar ka jagun su ka zauna yace hatta ya kudu fi hadisin gari har sai sun bar wancan maganar sun dawo wata magana da ba ita ba mana sun bar magana akan fasikanci da zindiƙanci sun da magana akan sunna da musulunci to irin wannan sai ka zauna a cikinsu sai a magana ta addini sai kana karuwa da su akwai wanda ka tare da su kullum to kullum imanin ka karuwa zai rinka yi domin zaka sun faɗi wani abu da zai ƙara maka duniyarka ko lahirarka amma nan ka da ka zauna a cikin yan kwamidi ba akwai su ba su ma su kawai yan barkwanci ne komansa barkwanci ne me za ka ƙara da shi na duniya babu ba dai kuma na lahira shi kuma zaka kawai dariya ne wanda manzala ya hani ma aka irin wannan ɗabi'a to sai mutum ya san da suwa zai rika zama har gashi da abin da Allah ya faɗa ya ta sai sun koda suna magana akan wata maganar daban da ba wancan ba fa in ma yunsi naka shaytan idan shaytan ya mantar da kai suna magana ta asha suna magana ta fasikanci ta zindiƙanci kai ma kana zaune a gurin amma shaytan ka baya so kuma shaytan ya mantar da kai baka tashi ba to daga katina ka ya uzu billah ka tashi kawar gurin na ba ta kun gane ya ce fala ta kawar ma mata a kona niki ne eh ba ta kurba zikira malakamun zalimi da ka tuno cewa ah wannan abin ai Allah ya hana wannan azin jikanci ne fasakanci to tashi kawai ka bar gurin to hinne maganar mu tarana ya ce kana zaune a kasuwarka ko a gidanka ko a gurin da kake sana'arka makocinka kuma shi irin waɗancan mutane ne sai kunna a waya ko a mp ko a wane ne maganganu na mai cin mutuncin musulunci da zindikanci ana cewa wani allah ne wani kana ba suna yi ba to ya za ka yi ba za ka yi tashi a gun ba tun da iya firimisu ɗinka ne to ya ka saura iya gun da kake a nan sai ka ƙi abin a zuciyarka allah ya sani kuma ba za a maka maka da laifi ba amma shi ɗin karke duka ya laƙa da shi kuma shi ɗin ya halatta in yama ta zama ka ƙi amsawa na fata kuna ganewa kai kuma haram ne kamar sallama ba tunda zindiki ne manzo Allah sahabbai sun yi laifi sun ki zuwa yaki yace kar ana musu magana suka kwana 40 duk garin Madina ba da yake musu magana ai kun san hadisin ko duk garin Madina yace sai in zo gaban manzon Allah na san yana kaunata idan ina sallan nafila a gefe ina kallon ta gefe ina ta kallona amma na dai yi haka zan kalle sai kawo da kanshi ya ce zan zaga mazana in durkusa in yi mata sallama ya ce wallahi ba zan ji ya amsa sallamar ba manzan Allah ba kuma zan kalli bakinsa ko ya amsa ban ji banci babu alama kisa duk wanda kasan fasiki ne zindiki ne kawai kaurace masa in yi ma sallama karka amsa kai kuma karka masa in ya gayyace ka karka ne kai kuma karka gayyace shi ya ka tsare imaninka duk wata alaƙa tsakanin ɗan adam galibi tana ƙarewa ne da ka mutu ga an ci gaba da alaƙa bayan ka mutu to wannan ita ce alaƙa ta addini abokinka ne ka mutu kullum yana ta maka addu'o'i yana kula iyalinka yana kula mutanenka yana ta maka fatan alheri har shi maran da ya zo ya mutu raga kuma wannan shi ne wanda ba shi da yawa ko amma duk wanda ba ta addini ba wala daga ka mutu an gama kawai haidai yan uwanka su yi kukansu a kai ka abun ne ka a taso shi ke daga an taso ba wani abu da za a daina wanda jiya ake yi ko ɗazu ake ci gaba za a yi dai ƙarshen ta ma wani sabon abu ya shigo a manta ma an shiga wani sabon babi kai ne aiki ya ƙare mawa za ka sai ka san da suwa na karɓa yin alaƙa ya ce wa amara na biyu kuma mun tsallake barin ga gurin ya ce ƙala ta'ala kuma allah ƙara faɗa ta'ata da mai cewa wakil nazala alaikum fil kitabi haƙiƙa mun saukar muku littafi na ƙur'ani an idza samitum ayatin lahi yukfaru biha idan kuka ji wani yana kafircewa ayoyin Allah yana magana zindiƙanci yana rai cewa wani daban zindiki baki shi mai Allah ne wani makaran kafirci ba kenan ba karan karanta Qur'ani ba kenan ko wa yustahaba biha ana yi wa ayar Allah izgili akwai su suna nan suna wulakanta ayoyin Qur'ani suna wulakanta maganar manzon Allah to irin wannan ya Allah ya ce maka yace Allah ya saukar mana cikin Qur'ani ce fala taqud ma'ahum kada ka launa da su hatta yakudu fi hadisin gairihi sai dai in suna yin wata magana ce daban ba ta wancan kafircin ba to shi mana haga ya danganta ko idan gurin ka ne suka zo suka kore su korar kare kamata ka musu saboda shine imani ce daga yau ba ni ba ku ba ku ba ni kan na ƙara ganin ku anan ko na mutu kuka zo sallar gawa ta Allah isa kimi zai maka ai bala'i ma zai ƙara maka mutum da ke rai cewa akwai wani shi matsayin Allah yake bayan Allah ubangiji madaukakin sarki to nan ba arne bane to sallar me zai maka Allah karba to suka yanke alaka da shi idan gurin ka ne in kuma gurin su ne kai ne ka je to yana ga ka tashi a gurin tafiyarka ya baka da ta kun fi karfi na addinin mu daban da naku a mi addinin mu da naku daban nawa daban saboda ka ba ni ba shikenan ka rabu da su to ne zaka imanin ka zai kubuta waɗannan sune ayoyin da ake magana kan cewa alwala'u wal bara'u kuma dole ne a musulunci dole a kodan da kake son su saboda suna son Allah da manzansa dole a kodan da baka son su saboda ba sa son Allah da manzansa kuma koda danginka ne su shi ne imaninka zai cika na fata an gane ɗanka ne da ka haifa Allah kiyaye ya zama zindiki ya zama irin waɗannan aka zanar da shaka masa bayani da hujjoji ya ji ya gamsu ya bujire su sha yanki alaƙa kawai shi kenan magana ta ƙare kawai ko ba yake nan ba sai a yanki alaƙa Allah kiyaye sai to kawai ka tafi area ka gaisuwa ce da din na yafe ba yalla Allah shirye ka kar ka ƙara zuwa nan ko ba hijjanin ba sai ka jira inda mutu ka zo ka ci garin kuma ka mutu ba zan ci garin ka ba a to ba shi kenan sai dai har in ya bar wannan ɗabi'a shi sa Allah ba mu bayani cewa ai muna da abun koyi kyakkyawa fi Ibrahima wallazina amanu ma'a game da sha'anin annabi Ibrahim da masu imani da suka imani da shi a lokacin sa me abin koyon ya Allah ya ce in ƙalu li ƙaumi inna bura'a uminku lokacin suka ce mutanensu mu mun yi bara'a da ku min ma ta abudu na min dunillah da kuma abin da kuke bauta ba Allah ba kafarna bikum min kafirce muku bayan wannan kuma wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda haka Allah ya faɗa mana Qur'ani to wannan duk wanda ba zai bi tsarin Allah da na manzon Allah ba kowaye ɗinka ne alamun imaninka ya cika shine ka yanke alaƙa da shi kanka ji ba kai ba shi ba shi ba kai shi ke nan alauna lafiya kamar sa fatan Allah shirye shi kai kuma Allah tabbatar da imaninka kan daidai to haka ake ya ce innakum idan mislahu in kun ci gaba da zama a cikinsu bayan suna yin maganganu na kafirci na izgilanci ga ƙur'ani da hadisan manzan Allah ko yanzu irin waɗannan ‘yan ƙalaƙatan masu zagin hadisi ba kai su ba to wannan zama a cikin sa'ai haram suna anguwarku ko kuna zama da su kuna ta dariya ta baka wannan aika ta faɗa ba ta dariya to wannan zaman da kake kai ɗin kana yi Allah sabo kai dai ka ga wanda kake baka yadda da abin da suke faɗa ba amma zama da kake a cikin su ɗin suna faɗa ana ta dariya da kai to shi ma ka yi sabo kawai ka yanke alaƙa da su ko sallama ba za ka musu ba su ma kasu ma sallama wani shi ne imaninka zai kubuta wa alaikum salam to ya danganta da matsayinka kuma me ne amfana maka yanzu akwai abin da baka bukata zaka kai wani kalle fejin sa dama a ilimin ka da Allah ya baka ka san cewa haram ne to yaron ka da ka kalle shi a waya ma har yanzu wani shubuha a gunka tunda akwai masu iya bayani a cikin su kuma za la faɗa mana cewa wa inna min al-bayani la sihrun wani zai iya maka wani wutaran wani bayani sai ka ji dan kama ka kuma kaga akwai hatsari a ciki so baka bukatar ma ka saurare su duk mutumin da zai ce qur'ani haramun ne ai ka saka san kawai zindiki ne to naka dauko ka tara ka bude fejin kirista ka kalla me za ka kalla ciki kana da shakku addinin ka ne to hujja wa zaka hujja to waye ne bai san cewa qur'ani da dai bane inda musulmi ne eh ai babu shari'a cikin su ai abu ne fatan gashin mu suke yin kayan su kowa ya san su da mai sunan su ma yan tatsi ne mai sunan su ma yan kalakato mai sunan su ma kowa ya sani to me ya kari abin su kuskure ne shi ma akwai su so sai ma koina ma akwai suna nan akwai su ai ba wani abu da kasin da a kana yi na ba da dai ba wanda babu yanzu duk yanzu har yanzu akwai kawai mu Allah aje ka abun da ba ba alaka da abun ne sai mu ce gode wa Allah in ga tabbata unguri yanzu a gashuwa ba za ka ɗauka ma ko wannan karatun ba kwata-kwata saboda babu irinsa babu alaƙa ma irin ta wannan karatun irin wancan ɗin ake ta fama a cikin al'umma ba ga halaka ce ke sa wajibi ne ka kalli na za ka zauna kuma kuna guri to ku raya gurinku da hanyar yin kasu na addini shi ne guri yake rayuwa ake samun kuma mutane su farka su gane addininsu amma duk da ba za a yi karatu ba ai kawai duhu da dukan duhu ne ka gani Allah ya kiyaye to yace idan ka ci gaba zama a cikin su innakum idhan mithlahum to kuma kun zama kamar su a gun laifi ba kai bane ka faɗi maganar amma tunda ka ci gaba da zama a ga gurin su baka musu bara'a ba baka tashi gabar gurin ba to zunubin da suka samu guda dubu kai ma irin shi Allah zai rubuta maka wannan shine sharrin zama da mutumin banza Allah ya bada misali akan abokantaka da alaka da mutane ko ya ce alaƙa da mutumin kirki kamar ka yi abokin da mai turare shi mai turare in gana zama agunsa ko bai san maka ka goga maka ba za ka ji ƙanshi aka ji daɗi a ranka yi bare ma kuma da wahala ku zauna agun bai ɗan dangwala maka ba ko? to haga sai ka san da suwa za ka na yin alaƙa karka da kai alaƙa da mutumin banza zai koya ma ɗabi'a ta banza ana da ƙali zai bakanta maka zuciya zai faɗi wani abin da kai imani da ke taimaka kuma shi kafirci ne za ka ji bakin ciki a kama ka to me ribar da kaci su hisa karka zauna a cikinsu in dai ka gane mutane ba suna kan sunna ba ne suke maganan addini to tashi ka ba su guri domin za su ɗauki wata aya ne su murɗe mata kai su murɗe mata wuya su karere kafafuwanta kuma su danno ta kai haka haka shi ne matsalar bidiyo'i kenan Allah ya kiyaye to ba matsala ya ce wa mara nabiyahu an yadalis ma ahlul khairi hakanan Allah ya umarci annabinsa ya rika zama da mutane masu dabi'u na hada halaye na kirki masu imani masu bin Allah da mandansa fa qala ta'ala sai ubangiji ke cewa wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbuhum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ya kai annabi Muhammad ka hakurtar da zuciyarka ka ci gaba da zama da waɗannan da ya da'una rabbuhum suna bautar ubangijinsu bil ash bil gidati wal ashi safiya da marece ma'ana mu'mini masu sallah kenan ka ci gaba da zama a cikin su sahabbai ne talakawa ba su da dukiya suna zama tare da manzon Allah aka ce masa ya ci gaba da zama da su shine mafi alkhairi akan ya ce ce ya tafi gun dabar abin da majalisa ta manyan mutanen gari masu dukiya masu gwalagwale masu kilishai amma kuma ga su kafare ne galibi mutane ba hijjar kasa mutane ba faɗayi ai mun ji gidan honorable ne mun ji gidan kaza to in ya haɗin kare suna in an masa mutuwa ne ka je kamar taziya ya halatta in wani biki kana da sarari ka je kamar murna ya halatta wannan babu dama amma zama ina gurin zuwan ka yana ka je ka zauna wani ba gwalan fake ba shi ba wai za a fito da kajiye shi ka ci abin bakin ciki sai ka ce wani saniya eh shi ke nan fa a wannan weekend din oga ya zo a je a dafi a gidansa a daho abinci tare-tare rika ci shi ke nan to me riba da kace saniya ne kai Allah tsare imanin kuma ku kawo maganganu na wasu ku zagi wasu dan yi waye da dadi ga gaggawa ko masoyan shi ne haka kawai to Allah ya ce manzon Allah ya kai annabi Muhammad ka bawa zuciyarka zu hakuri haƙutar da kanka ka ci gaba da zama da mai waɗannan da ya daƙuna rabahun bilgadati wal ashi yuridu na wajha suna neman yardar Allah ma'ana mu ne masu imani kenan ko ya ce na ne fala ta'ada ainaka anhum kada ka kawar da kanka gare su kada ka ki zama da su kada ka kore su kada ka daina zuwa gurin su saboda me yace turko turizmatar hatar duniya kana kwaɗayin kana fatan kana burin samun wata harayuwa ta duniya shi ne jin daɗi inda wani talakawa ne ba sa kawo hadaya ba sa kawo kyauta ko sai ga malami wai shi ya tsani almajirai masu zuwa ɗaukan karatu shi ya fi son a yi halmara'u a zo gunsa su honorable ne a ɗan gaida shi a ba shi dubu ɗari a ba shi miliyan ɗaya a ba shi kujerar umara to su ya fi so eh to malam gani araba almajire tana karkarwa yana godiya ai honorable ka zauna kawai dama maka miliyan 1 mun yi sauka kafa miliyan 1 kaji ƙarya ba qur'ani ne sauka kafa miliyan 1 qur'ani daga farzuwar sa ai dama mun yi wata sauka kafa miliyan 1 dama abin sadaka ne kawai muke so a bayar sai a rarraba almajiri ai sadaka ai fatiya duk abin da ka sa a gaba kawai Allah ya kaza haka suke bukata su ne su kuma sun fasan irin waɗannan ko sai aina maka kafi kafa miliyan goma na maka izabaka daga suke su ba a wasu baro su ba na ma kafin su wasa ka kayo kanka ne ko zai wani ka kanta ƙura'ani ne samu lada in dan Allah ka yi ka samu lada tunda kuma kai ma ka yi dan ka sai damu baka da lada za ka bana bukata bana bukatar addu'ar ka je ka yarka kaga kore shi ka toye mazuciyarsa ta qur'ani abin saidawa ne ka taimaki mutum ɗaya talaka da yake cikin kuncin rayuwa cikin bakin ciki da kaskanci a matsayin ka na shugaba ka ɗauko wani abu ka fitar da daga ƙangin rayuwa ya ji daɗi a ransa ko bai ma addu'a ba Allah ya gode ma to ba ka gama ba na ronka da wani ya zo ta maka ya maka saurara fitowa ce mare ko wani ta maka akwai wani aiki da za a yi amma aikin gaskiya na da ɗan tsauri a malam mai su tsaurinsa ce za a ɗauki almajirai ne aƙalla kamar guda hudu za mu je ka'aba za mu zauna mu yi sau a ƙafa kaza a shirya maka wata iska kai kuma da ce dama balidi ne gabi ne baka san allan ba ma ya ɗauka cewa shi allan sai ka je maka mata kuma zai zai ji roƙonka ai allah ya girma haka ai allah ya girma haka ai allah tsare imanin to kada kai haka ya manzo Allah ko ina miki eh yace fa amarahu Allah an da samar Bilal wa Ammar sai Allah mutum zalla cewa ci gaba da zama da su Bilal an san waye Bilal talaka ne bawa ne in sha wahala a maka saboda imani aka siye shi aka yanta shi amma me ai ba mai kuɗi bane shi talaka ne kullum yana gun manzo Allah domin a ci gaba a karantar da su sai aikin ibada sai aikin addini ma Ammar bin Yasir irin su Ammar dan Yasir wanda aka kashe mahaifiyarsa aka kashe babansa saboda sun yi imani mamarsa sumayya ita ita ta fara shahada a tarihin musulunci akan imani saboda mai gidanta ya daure su su bayi ne ya daure su a rana yana wulakantar da su da ita da mijinta yana musu azaba iri iri manzala ya zo kalle su ba zai iya hana ba lokacin a garin makan sai zai ce musabran ala yasir yasir ku yi haƙuri fa inna ma'idakum aljanna alƙawarinku abun Allah aljanna ne ku yi haƙuri ku jure ya zo ya mata cin mutunci da walakanci ta tafa masa yawo shine da haushi ya dauko mashi tsira mata al'aurata ta mutu sumayya ko mijinta ya aka binne shi da ransa a garin maka ga tsananin zafin rana ga sahara ga waye ga azaba binne shi har iya wuya duka jifansa sai da suka mutu to ɗansa amma ko shi ne Allah ke magana ai malaki magana a nan guri ya ce to ka gaba da zama da irin waɗannan so wa salman irin su salman al-farisi al-fuqara sahaba talakawa ne su a cikin sahabbai mana zama da su shi ya fi alkairi a kan ka je ka zauna da wa'yancan gingima-gingima masu kudin masu mulkin kuma arna domin allah ya riga san cewa su ba za su yi imani ba to duk waɗanda manzala zai musu za su ɓata lokaci ne a banza kawai ya sha wahala a banza ya sa allah ma ya hana shi zuwa gurin nasu kwata-kwata ya ce ka ci gaba da zama da waɗannan masu imani wala ta do aina ka anhum ko ina ne yace wa ya dalil ma akabir quraish wa ghairihim aka hana manzala zama a cikin manya-manyan qurayshawa da waɗansu su domin asalin abin da ya faru anan ya kamata a tsaki kenan ko ko mu karsa to mu karsa ce yace kai sallallahu alaihi wasallam ya zusu ma'ahum dama an fi fi imanihim asalin abin shi manzala na zama a cikin su waɗannan manyan qurayshawan ne saboda yana kwaɗayin su imani su musulunta sai ya je gurin su zauna yana musu bayani na addini to amma Allah ya riga san cewa su ba su imani ba sai sai masa ai mu ba za mu bi ka ba Muhammad sai dai in ka kori wa'ancan miskinan yanzu kamar ni a ce in zauna da wa'ancan miskinan ko a ga zama hidin ɗabi'ar masu girman kai yana ga Allah ba shi dukiya ya ba shi ƴaƴa ya ba shi mulki kuma yana da wani talaka a dole a musu VIP ko a masallaci masu ko suna nan irin su Allah tsare imanin suka ce ba za mu zauna da kai ba sai ka kore su ya ce wani biyu sassalma min hirsihi alalkairi ko min ullace ya ce walakin nan lahana hahun ya ce don haka Allah sai ya hana shi an zalika li'annahum qalu saboda sun ce masa idris anna haula'i ka kori wa'yancan su daina zuwa gun da kake to mu sai mu je gurin ka mu tare da kai ma'ana kori irin su bilal su ammar su waye masu sahabbai talakawa ma'ana ya kore su in ya kore su to su tunda su ayyuhal mala'u ne sai zama tare da manzon Allah guri ya zama fada kenan ya zama mulki kenan ya zama kafita kenan ina ba ta gare eh yace mazan sana ina ne li haula il abdu'afa ka kore wa'annan na ba haka bane wa nasmi'u laka in ka kore su za mu zama tare da kai za mu ji wa'azinka wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hirzihi manzan Allah saboda kudayin da ya girshi alkhairi ya su shiga musulunci su musulunta ya ce hamma an yaji alari haula'i addu'afa majalisar aka da suka faɗa mara haka cewa ka kore wa'annan mutanen naka talakawa muskinai ya ayyuhan nasu ko an yi wani sarki a najeriya ya taho yana fa irin hawan sallah ɗin nan fa irin bakin asibitoci zaka da manyan garuruwa akwai kutare da makafi da muskinai suna bara ko ba suka ɗan taso suka ɗan ɗin giso za su gari sarki suna Allah da zamani ala ƙara kaza sarkin fada ya ƙara musu lokaci an gaihe ku dameji ya gaza shi sarki ba zai amsa ba da kansa ba tsabar ma shi ba mutum ce sarki ya karɓa dameji an gaihe ku dameji ya ga wulakanci ya kai kenan ko sun bota anguwa a kano ba ana ta anguwar makafin dala anguwa ce a kano suka suna gaisuwa 'yan anguwar allah zamani ya kalle za ka ce an gaishe ku ya'yan makafi saboda suna anguwar su mai makafi saboda girman kai da takabiranci sai su mai da kai kai ma shugaban ka ɗauka baka sani ne sai suka ce to sai ka kori waɗannan a gurin zamanka to mu kuma sai mu zo gurin mu zauna sai ka mana bayani sai mu gamsu to saboda kwaɗayin da yake da na a shiga sai ga musulunci da har ya nufin cewa to bari a tsara wa'annan sahabban tun so muna tare da ku kar ku damu shiri muke da su musulunta to yanzu ku kuna zama a kaza ni kuma na zama da su a guri kaza mana a raba gurin zaman ya zama biyu mazalla har ya nufin ya haka amma sai Allah ya hana shi ina fata an gane eh yace ina miki ya wala madrasatin abdu afa akar istijabatu li talabatil akabira min quraish zai yi haka ne saboda ya karbi tayin da manyan ƙurisha suka masa dama an fi islamihim yana buri yana fata yana kwaɗayin su karɓi musulunci ya ce fana hakullahu an zalika sai Allah ya hana shi haka ƙabla an yunfi zahu kafin ya zartar da wannan aikin da ya nufin yi ya yi nufin cewa to zai zaba gurin zaman su guda biyu can gurin zaman talakawa a je a zauna da su nan gurin zaman ayyuhal mala'u har ya nufin haka saboda me shi a fahimtarsa in suka zo suka zauna tare da shi su kaɗai zalla manyan gari zai musu bayanin Allah da musulunci da kaza ko za su shiga musulunci haga ayin samu abin da ake so to sai Allah ya hana shi ce karkai haka in mutum musuluncin zai ya taho gun da kake da wani suka yi imani kawai ya shiga haka in ba zai shiga wata kayansa na fata an gane ya ce wa ƙala sai Allah ce wala tuɗi man agfalna kalbahu an zikirina ya kai annabi Muhammad kada ka yi ɗa'a kada ka yi biyayya ga wanda muka mai rafkadar da zuciyarsa ba zai ba umarninmu ba mana Allah ya riga ya san cewa da masu ba su musulunci ba da haka maganar musulunta gun su babu to karka bi su karka biye musu tunda ba aikin Allah bane a gaban su ba musulunci bane a gaban su da ya hakan ma ka san kirkiro wani abun daban su suka ce masa fa ba za mu yi imani da kai ba sai wannan wata ya tsage gida biyu rabi ya fado gaban ka kuma ya koma ya haɗe kuma ya roki Allah hakan ta faru kuma ya koma ya kace haba ai yanzu ne muke da makai matsafi ne ka gani shi yasa ba wai dan mutun ya ce maka in kai sa kai kaza dan ka ta ban isa ba zan iya ba karka yadda mana ko ba yake nan ba a karka yadda mana akwai rakin dillanci ai kaga malaka da gaban ka ya ce aka zuwa musu ka shiga hukumu ko to karka yi imani yanzu a faɗa ne ko ka ɗauka ko karka ɗauka shi ke na rage naka ai eh ya ce wata ba hawahu kuma yana bin san zuciyarsa ba Allah yake so ba ba manzan Allah yake so ba Allah ya riga ya san cewa ba za su yi imani ba ya ce wa kana amurhu furuda dama a shi kenan an ga magana su al'amarinsu kawai cikin halaka ne da bala'i ba maganar abu Allah ba za su bu ba da ya musu wannan abun ba ya san kirkiro wani abun na daban a ƙarshe mai suka ce manzan Allah da suka gaba abin tsoron kan yake suka ce to yanzu kai tun da mun yi sama magana ka kasa yi to shi kenan suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hajatan min as-sama ayyuta nabi azabin alim kai ba kana jin ba za ka iya ba suka to shi kenan ya Allah kai tsaye fa in je wannan Muhammadin da Qur'anin da yake karantawa daga gunka yake to ba za a bihin ba kai mana ruwan gado daga sama ai arne arne ne alai su ma arnan ne su ma arnan ne alai ai akwai arnan har yanzu alai akwai manyan arna ai akwai manyan arna Allah ka dare imanin mu amma da yake shi Allah ba tsarin mutane yake ba yace wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihi a hakan ma san ta albarkacin manzon Allah yace Allah ba zai musu azaba irin wannan ba kana cikin su zaman ka a cikinsu to suna da rahamaniya ta ubangiji sauran bala'in su bari an tafi lahirar amma zaman ka a gurinsu din kana garinsu to ba za a yi garin narkon al'azaba ba shi sa karka yadda wani ta dama hankali kana kan sunna yana kama kuɗinsu maganganu sai ka ce masa a'a ana ala yaƙinin fili ni ina kan yaƙini da addini na ka je ka riƙe naka har kama ta shubu haka ta yi gaban guri shi sa aka hana zama ko musu da mutumin da zai kawo ma akasin tafiya ka ta addininka yana kan wata aqida kuma dole wai sai ya gamsar da kai cewa wai nahi ne daidai ku rinka jidali to wannan baka burge ba manzala baka koyar ba sai ka ce a kaga kai kadda naka eh to ka je ka ci gaba da yi kar ka tsara min wannan magana ka bar ni nima akan nawa Allah ce mace mai gaskiya akan gaskiyarsa mhm ka ce li annan laha ya lamu an ha'ula'i la yaqbuluna wa la yu'minuna saboda Allah san cewa ba za su ka musulunci ba ba za su imani ba qala ta'ala sai Allah ƙara cewa wala taqrid ne alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka kori masu kiran ubangijin su da safa da marece ma'ana mu'min yake ne yuriduna wajhahu suna neman yaddar Allah ma alayka min hisabihim min shay'un ba ka ba ka da wani komai na game da hisabinsu mana abin da suka yi shi Allah zai ba su ba kai za a ce ka ba su ba ba kai kuma za ka musu ba wa ma min sabika alaihim min shay kai ma naka hukunci hukuncin da Allah zai maka na bada tare da su mana kowa da abin da Allah zai masa ina fata an gane ya ce fatar da hum fatakuna min zalimin idan ka kore su waɗannan masu imani ka raba su da zama a kanka don kuɗin waɗancan manyan mutanen to haka daga nan zaka shiga cikin layin azzalimai to haka dama amma manzon Allah bai yi ba ma barantana ma a bashi wani abu ko ya ce wa ƙauluhu wa arrifu da yake cewa ka sanar da shi fa in jalasa ma'ahu in ya ci gaba da zama da su ba da ma alima bayan ka karantar da shi cewa wannan abin da yake fa ba da dai bane zama da yan bid'a fattaqihi to kai din ma ka nisance shi ka kaurace masa hina magana ta muke nan kamar bara'a kawai ka daina alaka da shi kawai daina ganin fuskar ka ya ustaz sai ka share shi a to me a ciki me a ciki na kawo gadam gadam gadam nawa ne ka zaka ce babu duba gaba kawai yayi yin duniya ta ta daina alaka da shi zai bakanta masa rai ko kuma zaka samu lada a gurin Allah yace fa innahu sahibu hawa to lalle wannan dan bid'a ne mai son zuciya ne yace ma'ana annaka ko tunasihu abinda ake nufi ne idan ka ga yana yi kamar nasiha karan farko ko ba haka bane anil bu'di al madrasahi kan cewa daina zama a wannan gun da yake zama ni ahli sharri ni mabuta sharri fa in lam yaqbal an nisa in baka karbi nasiha ba fa atadilhu kai ma ka nisance shi ka yanke alaka da shi karin farko gaji ka kai ya kike a gun suwa kuma kai a ai zama kace a to wannan zama da su fa a musulunci haramun saboda suna kan aqida ce kaza kaza kaza kaza haka ne ce eh to kuma kai kana ka aqida ta sunna kaza kaza haka ne eh to ba dai da kuke da su ba tsakaninka da su kai kayi gabar ne su sun yi yamma haka ba za ta taɓa haɗuwa ba ke to da ya ji kuma sai ci gaba da zuwa gunsu to kai ya kai daina alaƙa da shi wannan shi ne kwamfuta ta abunka eh ya ce falon ga ƙuransa a ta zafi li'annahu mai jalasa a li'annahu jalasa ma a sahibil bid'i saboda yana zama da yan bid'a an ilimin muna zama ne a bisa ilimi ya san cewa wani ɗan bid'a ne amma ke ci gaba da abota da shi ila an jahali ba kan jahilci ba kenan ko aboki za ka yi fa kan wannan maganar fa haram ne fa kai aboki da ɗan bid'a kuna gane ba don ka samu imanin kai kuta abun Allah shi yasa manzon Allah cewa wani lokaci zai zo al'umma ta wanda yafi kowa tsira shi ne zai zauna a gidansa ba shiga cikin mutane in ya fito ya uzurinsa ba da gun zama ma'ana ya tafi kasuwarsa yana kasuwancinsa an taya kasuwarsa ya koma gidan shi ya yi sallah masallacinsa ya ja zauna a gida kawai shi ke saboda za a waya gari duk wanda za ka zama ku hira daga fasikai sai zindikai sai yan bidi'a to wani na abin riba a cikin su Allah ubangiji ganar da mu Allah tsare imanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na'am to bismillah kai dogo haka ta ce malam ita ce wai ta samu Allah da mijinta ko har ya kai ya da zagin tofa ta yi fada da mijinta ne har ya zagi iyayenta gaba daya ya ce amma ni na yi shi ne ko ita ta zagi uwar mijin kenan da uban mijin fa a matsayin ta sun yi matsala da mijin sun yi fada da mijinta ne suka yi sa'insa har ta zagi uwa da uba na mijin ta ce amma ni na yi shi ne ban mai sai ne karanta mu ku ne malaman sutura mai ina ga a to malam ne ke ta samu matsala da mijina to ya kai zagi wata to ubana to amma ni na yi shiru ban mai ban mai da ba to har ta kai da ya fara mun goyi to wai yana zagin wata da ubana amma na yi shiru ban rama ba wai ban san darajar ba shi ne dai tambaya a cikin cewa akan cewa ina rama ko ko a'a kuma nan idan akwai abu ya faru a gidan gidan gidan sai da hana ni zuwa don Allah malam taimaka a kan shawara a kan haka na gode. To, take cewa sun yi matsala ne da mijinta har ya kai shi mijin ya zagi uwarta da ubanta ita kuma bata rama ba ta yi shiru har a ƙarshe da ita zagin ji bata tanka ba sai ke ce mata wai ita bata san darajar uwarta da ubantan bane da yake zaginta bata rama ba ya mata an gane yawwa to kuma kuma dai ta yi shuru kayanta haka sannan kuma in wani abu ya faru a gidansu ita matar sai mijin ya hana ta zuwa gidan nasu to take nema wai a bata shawara yaya za ta yi na farko sai mu ce manzala sallama ya faɗa a hadisi domin duk wani abu da zamu yi ne mu tsaya akan maganar manzon Allah ko yake cewa a hadisin hadithuna Aliyu ne muslim ne ya rawaito shi insha Allah yake cewa la'anallahu man la'ana walidayhi a cikin sinayen ku hadisin ne haka Allah ya tsinewa mutumin da ya zagi iyayensa sabai suka nemi ba hadisan su ya kulle suka ce cin zaman Allah yanzu ai samun wani ya zagi ubansa da kanshi da uwarsa da kansa ya zagi uwarsa shi da kansa sai ce a abinda ake nufi idan ka zagi baban wani shi kuma ya ji haushi ya rama to wani ramawar da ya yi kamar kai da ka zagi ne ka zagi uwarka da kanka da ubanka to haga tunda bata rama ba sai a ce Allah mata albarka shi yanzu ya zagi uwarsa da kanshi ne kuma ya zagi ubansa da kanshi haka a faɗa mar cewa manzon Allah ya ce Allah ya tsine mai irin ɗabi'ar hadisi ne ingantacce duk wanda zai zagi mutum to shi din manzala ce Allah ya tsine masa albarka ta ga shiga uku kuma kana sai ta kyauta ta bi haƙi na aure ta bi haƙi na musulunci sannan abu na biyu da zai harka zuwa gurin ƴan uwanta idan abe fara a gidansu zumunci kenan ko to ai tana da wali sai ta je gurin waliyin ta faɗa masa sai ya samu shi ma wakilansa ko shi karan kansa sai a yi zama sai a tantance sai a samu maslaha haka ake aure a musulunci zaka sharar da nake bata dabi'ar ta yin shuru da kin ramawa wannan ta samu albarka insha Allah muna mata fatan Allah ya ƙara mata albarka shi kuma Allah ya shirye shi ya gane cewa aure fa amana ne ganin cewa naka aure matarka kun yi shekara 20 kasan da baka ne mutai fa da jaɗin gidi kuma karanta ta tsaye ce ma diya gaji da ita karshen haka kawai ne jagaji da ita diya tsane ta ba dalili kuma kuma ba na abu ne fa shi ne wala'alla baya kawo kayan makon baya kawo kayan kwalliya zama ce kwalliya ga ciki ga goyo ga aiki ga reno ga ya da ya ba ta ba ko ba shi da masu ko ɗaya wani fa ko mai shara ba ya ɗauka a ce ɗauki almajina yanayin shara a biya shi a ba shi abinci wani ba zai yadda ba ta yi shara ta yi wanki ta yi wanki wanki ta yi dafa abinci kuma kullum kullum kullum kullum su haga nuna masu cewa aure amana ce kuma zan Allah ya faɗa cewa duk wanda ya zama shugaba akan al'umar manzon Allah sai ya gallaza musu manzon Allah yayi addu'a cewa shi ma Allah gallaza masa to matarka kai ne shugabanta idan ka ci mutuncinta ka kaskantar da ita kuma koda misali babu maganar abin nan duk wanda ka auri yarsa ai ya zama babanka ai duk wanda ka auri yarsa ya zama babanka ai yanzu ka iya zagin sirikin kanka da mutunci kuma ƙarfi ku yi mu'amala da matanku bil ma'arufi da kyautatawa ba da cin mutunci ba kuma yanzu wannan abin da yake yi ko ba zai hana fa bayan sati ɗaya ya gama haushin da fushin kuma sai ya dako cikin dare kuma ko ba gona ɗabi'ar mutumin banza ce su amma da mu muna bata shawara cewa ka ci gaba da yin haƙuri kuma tana yin addu'a matsalar kuma ta ziyara da ‘yan uwanta akwai ‘yan uwan da yana da haƙƙin ya takarki da gidansu misali danginki ne ba na jini ba ba na makusanta ba kun gane a za ku zata da su kuma akwai biki a gidan wance kawar kakar kakar iya ta ce wani jini joni joni ne kawai amma dangi na jini babanku ɗaya mamarku ɗaya hagwanan jini ne ƙannuwan baba yayyan mama ƙannan mama nan dangi ne jini dole so waɗannan ba zai ka hana matarka zuwa ba sai dai akwai wani fitina da yake faruwa to kuma shi ma ba za ka mata kare tsaye ba ne sai a zauna a tattauna a fito da matsalar sai a warware abin cikin sauƙi ka sani matarka da Allah baka amana ce kuma idan Allah ya ga dama kana walakanta aure sai Allah ya sa ko ka sake ta ko ta mutu ba shi kenan ba kai kuma sai Allah hana ka aure ai Allah ne auren da Allah baka din ai Allah ne ga dama ya baka aure ai akwai wanda ya dinga ka komai Allah hana shi aure suna nan kuma yana san auren kuma yana sha'awar auren amma Allah ya hana shi auren so ba dabi'a bace mai kyau mutum yake yi kuma ji tsoron Allah ya kiyaye saboda haƙƙin iyali zai kai mutum wuta Allah yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi faradul ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi magidanci fa gidanka da matanka da 'ya'yanka ciwo Allah baka kuma ran tashin kiyama sai Allah tambaye ka game da inda ka tabe da wannan ciwo haka kowa a cikin mai ya rinka jin wannan a ransa da haka wannan dabi'a da yake ba ta mutanen kirki ba ce mumina matar ka ce kaji ka gaji da ita akwai hanyar da ake bi a rabu da mata cikin sauƙi cikin mutunci ba cin zarafi ba wulaƙantarwa amma zagi ai kaskanci ne na ƙarshe ai kuma zagi na iyaye kuma har ma wajen ma ba a kula baka cewa ba kai ba ka san iyayen nake Allah ubangiji ya shirye shi Allah da shi kan daidai ita kuma ta ƙara haƙuri amma ta gaya magabatanta don a zauna a yi wa tafkar hanci Allah samu dace wasu lamu alaikum warahmatullahi